الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na lahadi bakwai da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da sha biyu da watan biyar watan mayu miladiya haihuwar annabi isa danna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya jiya mun kwana a aya ta 30 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nur fadin allah subhanahu wa ta'ala kullil mu'minina ya gudu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un yau za mu tashi a aya ta talatin da ɗai sai Allah ya ce
wa kullil mu'minati yaghdubna min absarihin ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن بجيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن
نعم أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن الله يا ساتر أو إخوانهن أو بني إخوانهن سيتي أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن سيتي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Allah ya ce, wa kullil mu'minati ya gudubna min abisarihinna wa yahfadna furujahunna. Allah ya ce, wa kullil mu'minati shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka faɗa lil mu'minati da mata masu imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya gaya wa mata masu imani tun na zamaninsa manzon Allah kuma ya bar malumai su gaya wa mata masu imani na zamaninsu mi za a faɗa musu Allah ya ce ya gududna min abisarihinna ya gududna watan su kante min abisarihinna da ganinsu ma'ana gadda min fi'ili gadda daga fi'ili gadda ya rinti ya guddu yana rintiwa to daga wannan fi'ilin ne Allah ya ce ka faɗa wa mata masu imani duk mace mai imani to Allah ya ce a faɗa mata ya gududna min abisarihinna wato su rintse ganin su kas su kalli mazan da ba nasu ba kas su yi kallo kamar da Allah ya umarni da maza akan su rintse ganin su da kallon haramun kar su zauna saman titi suna kallon mata da ɗiyan da ba nasu ba to sai Allah ya ce su ma mata masu imani su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala umarni Allah yake dora Allah ya ce su ma ya gududna min absarihinna su katange ganin su da kallon mazan da ba nasu ba duk mijinki mijin da ba naki ba to bai halitta ki kura masa kallo kina kallonsa musulunci ya haranta sai Allah ya ce wa yahfadna furujahunna sannan kuma su kiyaye su tsare farjinsu kasu je su kwanta da mazan da ba nasu ba kasu yi zina Allah ya haranta yin zina da mata wannan daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yau mu baya da mata da shi sai Allah ya ce wa yahfazna furujahunna su mata kamar da aka umarci maza kasu je su yi zina to haka duk mace ta ji tsoron Allah ta kiyaye farjinta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sai cewa ayyuma imra'atin sallat khamsaha duk mata da ta yi sallah guda biyar da Allah ya farlanta mata cikin lokaci ta yi su cikin lokaci kuma bisa ilimi mu ji da kyau mata na farin sai ki sallah bisa ilimi ba nan ba a jahilci ba sannan kuma ki ta a cikin lokaci to sannan kuma wasamat shaharaha ta azumci watan ta na ramadana sannan wa ata'at ba'alaha kuma ta yi wa mijinta da'a mijinta ta yi masa sau da kafa ta bishi matukar ba ya karkace ba kan alkitabu wa sunna sannan kuma wa hafizat farjaha ta kiyaye farjinta ba ta zina manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sace dakhalat jannata rabbaha ta shiga aljanna ubangijinta duk mata da ta kiyaye kanta daga zina annabi ya ce ta shiga mi za ta shiga aljannar Allah subhanahu wa ta'ala to yadda Allah ya ce maza mu ji tsoron Allah mu kare katan mu katange idanunmu da kallon matan da ba namu ba to su ma mata sai Allah ya ce su ma dan wawul atafi ce nan Allah ya biyo da bayani ne sai Allah ya ce su ma mata a faɗa ma mata masu imani su ji tsoron Allah su katange ganin su da mazan da ba nasu ba bayan wannan sai Allah ya ce wa yahfazna furujahunna su kare farjin su kasu je su yi zina kasu kwanta da mazan da ba nasu ba yana cikin sifat almar'a as-saliha daga cikin sifofin mace ta gari da manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bada yadda ake gane mace ta gari manzo Allah yake cewa daga cikin sifofinta yace wa in ghaba anha hafizatuhu fi malihi wa nafsihi wa nafsiha idan mijinta yayi bulaguro to ta kiyaye dukiyarsa sannan kuma za ta kare kanta ba ta kallon mijin da ba nata ba kuma ba za ta yarda ba wani namiji ya kwanta da ita wanda ba mijinta ba siffa ce ta mata ta gari sai Allah ce wala yubdina zinatahunna kad su kuskura su bayyanar da adansu Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kad su bayyana watan adansu kwalliya da suka yi don su mace a al'adata da Allah ya halice ta malam mace ba ta yi sai da kwalliya Allah ya ce aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin da ka su mata Allah ya yi su ne dole tsarin tafiyar mace wato sai ta yi aro take ƙara take ƙara mi fitowa da kyawu ta za ta ƙara ban sha'awa kai namiji ba ɗora maka wannan ba kai in ga dan saka tufafin ka kai haka amma ita idan ana son ta ƙara bada wato abin da ake da bukata to dole sai ta koma kuma da kuskurima da dubara to Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kad su kuskura su bayyana da adansu da mazan da ba nasu ba bai haratta mace ta yi ado mijin da ba nata ba ya kalla Allah ya haranta mata mu ji da kyau haramun ne irin abin da muke yi Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kar ki kuskura ki yo ado daga gidan mijinki ki fito saman titi ki je wajen biki da wannan adon sai Allah ya ce illa ma zahar minha sai abin da ya bayyana na cikin adon nan wato illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana daga cikin ado da kika yi malamai suka ce to mi Allah yake ni da ma zahara minha abin da ya bayyana wasu suka ce a'a abin da yake al'ada ne idan mace ta fito ana ganin shi a jikinta misalin ki saka tanwa ana ganin kasan zani wannan ba laihi bane ma zahara minha wasu suka ce a'a tana tafi misalin sai iska ya kade ya kade ya kade mata hijabinta a ga tufafin da take kalar tufafin take saye wannan shine ma zahara minha ana buƙatar mace idan ta yi ado to in dai ba mijinta bane Allah ya ce wala yubdina zinatahunna dukkanin mata masu imani katta kuskura ta bayyana da adonta illa ma zahara minha sai abinda ya bayyana ta saka a tanwa ta azo a baya ko hijabi sai aka yi dan iska sai aka iskan ya kware wannan abayar sai aka kalan atamfar da take sa da ita wannan ma zahara minha kenan ko kuma aka ga irin abinda yake waton abayar ko kuma kalar abayar ko hijabin to wannan shine ma zahara minha sai Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna watan su bugo su saka khumur khumur jam'u khimar watan abinda suke rihe abinda zai re musu daga abinda ya shahi bangaren wuya idan mace ta yi ado sarkarta da ta sayya to ba a buƙatar mijin da ba nata ya gani ba haka kuma abinda ya shahi gabanta to ba a buƙatar mijin da ba nata ba shi alkhimaru yana rihe abinda ya shahi bangaren gaba daga sama har ƙasa Allah ta to su bugo wannan su bugo su ma'ana su sayyafi jabban su manya khimar ko mayafin nan su da yake rihe musu jiki gaba daya wanda ba a ganin kwalliyar jikin su na wuyan su sannan kuma ba sa bayyana da watan abin da ya shafi na gaban su na al'aura sai Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna akan gabobin su gaba daya idan mace ta saka hijabi to ta saka hijabi ya zamanto har ƙasa shine abin da musulunci ya karantar sai Allah ce wala yubdina zinatahunna kad su mata su kuskura su bayyana da adansu sai daga cikin mazajen da za a za a ambato nan da gaba Allah ce illa li bu'ulatihinna balahi mace ta yi ado ta sha kwalliya ta sa sarka da yan kunne ta ci waton ta yi makeup ta haɗu da kyau ta zauna gida mijinta ya kalle ta wannan ba laifi amma ki yo me ko baki fito waje mijin da ba naki ba ya kalla wallahi kin aikata haramun mijinki Allah ya ce illa li bu'ulatihin sai mazan ku mazan ku Allah ya halatta musu shi mai gida ba a bukatar idan ya zo wai sai an sa hijabi a'a shi mai gida ba babu wani hijabi shi ana ma bukatar malamai suka ce ana bukatar ya zamanto kin shirya tsab kafin zawar mai gida domin ya ganki ya kayatar dan daga cikin siffar mata ta gari shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa allati idza nazara ilaiha asarratuhu ita ce wadda idan mijinta ya kalle ta malam ya kura mata idanu sai ta siga ta biga ta kayatar da shi saboda ta haɗu muna fahimta jama'a idan mijinta ya kalle ta ba zai tarda ta cikin wani yanayi ba wanda ba na ado da kwalliya ba a'a ita kullun tana cikin tsaf-tsaf ta sha ado da kwalliya da tirare kasan mace ba ta yi da tirare malamai suka ce na zamantakewar rayuwa suka ce akalla idan mace ba ta yi komi ba ta samu kala goma sha biyar turare ta aji nau'i nau'i na turare guda goma sha biyar da za a dinga tanawu'i da shi a cikin gida sannan kuma bangaren ado suka ce ba laifi wato mace matar aure a gidan mijinta don tewa mai gida akalla kullun ta yi wanka so biyar kullun ta yi wanka so nawa so biyar suka ce idan akwai matsalar misalin kufiyar ana yawan jayen ruwa ko ba su da famfo to akalla dai a wuni ta wanka guda uku wankan sahe na rakiyar mai gida wajen aiki kafin ya hita bawan Allah zuwa kasuwa yana buƙatar a taitare sa a yi masa wanka a sa tufafi masu kyau a ci kwalliya da ado waton sai a rikasa zuwa wajen aiki kafin ya tashi daga barci ake wannan wankawa mai gida na barci zaki shirya ki yi wanka ki sa sabin tufafi ki ci ado ki gyara dan kwallon da kyawo shi hijabi gida mamanu'in min as-sarf ne ba a bukatar sa a cikin gida a wajen da yake sa hijabi amma a gida tsakanin ki da mai gida ba a bukatar hijabi ki ci ado ki shirya ga abin karin sa hayakin tanada masa in ya tashi zai je wajen aiki kafin ya tashi daga barci sai ki zo ki zauna saman gado kina jiran falkawar mai gida suka ce idan ya falka abu na farin da zai ya zamanto abu na farin da zai fara kalla a wannan idan shine matarsa cikin kulliya waton ta ci ado masha Allah gaƙin shi na tashi hani'an mari'a a cikin gidansa to za ki ga zai buɗe idanu kuma ya ƙara rintsewa waton ya yi gamo kenan ya haɗu da babban haɗi to wannan kuma sai ki ga kakin ya tashi ma dole shi ma sai ya ɗan ilegas a raga sai ya je ya yi wanka idan ya fito a tanyarsa cin abincin karin sahiya ko da ke ba ki ci suka ce kakki bar mai gida da cin abinci shi kadaya ki dinga zaunawa kina kina kwalla masa idanu kina kallon suna cin abinci wannan yana sawar ko da abincin ki bai daɗi ba zai gane bai daɗi ba idan gishiri ya yawa bai ganewa in tanka ya yawa ba zai gane ba shi abincin kawai masha Allah ga amarya ta ci ado kuma tana wani murmushi shi gaba ɗaya ta ɗauke masa da hankali ba zai gane me ke faruwa ba sai ya canya abincin da in yana yana fama da zahi duk mace da miji take fama da zahi rashin cin abinci ta gwada ta gani ki aza abinci tun da safe ki yi abinci ki dafa masa abinci da kanki ki zauna kina kallon sa in miki hankali ba sai ya ce a karo zahin nan zai tayi da gudu zai bar wannan hore to wannan wankan na rakan mai gida ne a wajen kasuwa a je a yi masa addu'a kawai da matan sahabbai suke yi suke wa matan su mazan su wa'azi mace take wa mijinta wa'azi ce ya kai mijina ka ji tsoron Allah idan ka samu halal to ka kawo muna muna iya haƙuri da yuwa amma ba mu iya haƙuri da azabar Allah subhanahu wa ta'ala mace ta raka mijinta bakin kofa ta yi masa addu'a Allah ya kare to zaki ga in Allah ya yarda in ya je kasuwa ba zai manta da ke ba yana ciniki amma hankalinsa yana gida to malam ya tashi daga tashi sagin ce kuɗin jiya ba a bada ba ai amso kaza wallahi ya tabe ba buƙatar dawo a cikin gidan kakin ya dawo gida da rana in yana dawo cin abincin rana suka ce sai a yi masa wanka na biyu ba tufafin sai za a maimaita ba za a sake sabon istil ne sabuwar suwa ga sabuwar rayuwa sai a canza kuma sabon makeup da sabon kala sai kuma a jira mai gida a tarbe sa yana shigowa in mashin gare sa ko mota ko a ƙasa yake zawa a dai tarbe sa a yi masa addu'a a nuna cewa tabbas yana wahala domin ke amma kaga mafi yawan matan mu sai ka ta wahala malam kan mace ba ta gane kana wahala kan ta wallahi an samu matsala to ki dinga nuna cewa tabbas mai gida yana wahala a kanki Allah ya saka da alkhairi Allah ya buɗe hanyar arziki da kaza da kaza zai ji daɗi a kawo masa ruwa masu sanyi a tarbe sa cikin tarbo na wato kyakkyawar tarbo sannan kuma a bashi abinci ya ci wanka na ku suka ce wanka wanda ke shine wanka na ƙura a daka wato wanka na dare lokacin da mai gida ya dawo an sa yara barci to akwai kuma is- eh, still special for mai gida da ake yi wanda za a tsara wanda dole sai an bar yara sun kwanta suka ce to duk mace take wanka guda biyu ko ɗaya a wuni sunanta kazama Eh, ita mace kar ta yi kasa da wanka guda uku a wuni ta zama to kullu cikin tsaftsaf to ita kwalliya wa mai gida ana buƙatar a tsa'a watan a ɓata lokaci a tsaya a yi ma mai gida kwalliya da kyawu to Allah ya ce babu laihi a nuna kwalliya da mai gida illa li bu'ulatihin da mazajen su su mai gida ana nuna masa kwalliya domin ya siga ya kayatar daga cikin abin da mazan suke addake addabar mazan yanzu shine mafiya yawan matan su a gidaje malam ba su san wannan ba kazanta ta musu aika ga mutum namiji da mata a gida amma bai ga bai shawata saboda mi ta zanga ta nan gudu kullun ga ta ita ba wanka ba turare jikinta malam gashi sai a hankali kai in aka yi kalmisa sai yayi wata guda a bude daga lalle lalle sai lalle daga wata zuwa wata a canza ga ta nan dai abin ba ba tsari sai kuma ya gashi kullun ya fito kasuwa jiya wata ta zo sayan kaya masha Allah cikin wata tufafi mai kyau kuma ga wata kwalliya ta musamman gobe ta dawo kuma ta canza wannan kwalliyar jibi ta zo sayan kaza sai ga kawai irin waɗannan matan ke dirga sa dan wa zai gidan kuma yana da mata a gida ba zai iya minti 15 gidansa ba wallahi ba zai iya minti 15 ba me problem kin matarsa ba ta san zamantakewar rayuwa aure ba shi yasa wallahi uwaye ku ji tsoron Allah ku dinga karantar da ɗiyan ku zamantakewar rayuwar aure duk matar da ta kuskura aka kai ta gidan miji ba an koya mata dubaru ba dan yanzu ba zai sai da dubaru dan ba ki iya dubara to wallahi in ba ki hankali in ba ki da hawan jini sai ya kama ki dan kullum ba ki rasa abin duk abin da zai bata miki da rai namiji ya tsani kazanta kamar da mace ta tsani a ce mata kaza kazama ko da kazama ce mace ta tsare a ce mata kazama Allah ya samu dace to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato illa li bu'ulatihin mazajen su ba laihi idan mace ta yi ado miji ya gani bal ma idan mace ta yi wa mijinta ado wato haƙƙi ne akan mace dukkanin mace wajibi ne akan ta dinga miji ta ado mata ku ji da kyau wai ba taimaka mishi zaki a'a wajibi ne akan dukkanin mace daga cikin haƙuƙuwan mace akan mijinta akwai at-tazayyunu lahu yi masa kawa mace ta yi kawa dan mai gidanta wannan wajibi ne muna fahimta mace ta yi kawa don mai gidanta wannan wajibi ne amma tsakani da Allah irin mata mu ne yanzu sai da kai haƙuri in ka ga mace ta yi ado to za a ta wajen biki ana suna ko kuma ana mi ko kuma ana ana wani ana wani aure lokacin ne zaka ga kai dan rishin adalci ka sai mata gizner in wakis 16 jika 30 ka dinka mata dinki jika 20 ba za ta iya sa ba dan minafici ka gani cikin gida wai sai in za fita waje unguwa sannan ko ba za a saba mu sani ba wai ta kuma zuwa take tana alfahari wai mijinta mijinta ya dinka mata kaza kuma kai ba a yi sa maka cikin gida ba wannan shirme ne Allah ya sauwake da kamata to kuma babban matsalar ba su kaɗai ba har da mu maza ba mata kwalliya cikin gida shi ma akwai matsala ai ganin miji kullum malam jikin gida da gashi nan daga jallabiya sai guntun wando ko kuma sigar ta ban kamar dan kwallo wala tana buƙatar kai baka ce istil kai ka zama ta kullun jallabiya a gida tana buƙatar wata ka sa bes ka sa costume ka ci tanki yau sai kai zangaro ta ce akara maka Allah mai gida yau ina zuwa ta ce wallahi kawai wannan dinki aka yi to in Allah ya yarda duk abin da ke zaka ga za ta zamto saliha mu'mina qanita ta ta'ibatin abidatin amma ya zamto kullun da kayan kwalliya waje zaka to akwai matsala Allah ya samu dace Allah ce illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna ko kuma uwayensu maza babanta da ya haife ta babu laihi ya tar da ita cikin kwalliya wannan ba haramun bane babanta da ya ya haife ta wannan ba laifi bane dan ya tar da ta ko ya kalle ta a cikin cikin kwalliya aw aba'i bu'ulatihinna Allah ce ko kuma babannin uwayen mazajen su maza surikinki ba laifi bane dan kin yi ado ya ga adanki saboda ba aure tsakaninku Allah ya haranta aure tsakaninku ya cikin maharim wanda ba zai iya auren ki ba to ba laihi bane suriki dan ya kalli matarsa diyar ɗansa dan tayi ado au abna'i au aba'ihin au aba'i bu'ulatihinna au abana'ihinna ana ce ko kuma diyansu maza danki namiji a gida ko mi girman sa ko da ko da girman sa da hurhurarsa ba laifi bane dan kin yi ado wa mijinki shi ma ya kalla Allah ya ce babu laifi to ka san mu babban matsalar mu nan mace idan ta tsuwa ba ta ado sai kullun ta zama ta zama cikin mariya kamar ingoza ma babu ado kullun tana da cikin tsohuwar riga guda dai ita ce jiya ita ce yau kuma ita ce gobe Allah ya sauwake to babu laifi Allah ya ce au au abna'ihin ko kuma diyansu maza mace ta yi ado ɗanta namiji kalla ba laihi ba ne au abana'i bu'ulatihinna ko kuma ɗiyan mazajensu ɗiyan mijinki maza ɗiyan mijinki wanda ke ba ke ka haife su ba ɗiyan abuki da zamaki ne ɗiyan abuki da zamaki to babu laihi dan sun tarda ki cikin kwalliya ko kuma ki kwalliya sun kalla wannan ba laihi ba ne mu gane ɗiyan su ma ɗiyan mijinki suna cikin maharin wanda ba aure tsakanin ku juna au abna'i bu'ulatihinna Allah ce ko kuma iyan mazajen su dan kishiyarki ba laihi bane dan ki ado ya tarda ki a dakin ki ki shirya wa babansa ki ado au ikhwanihinna ko kuma ƴan uwansu maza wanta ko kananta ba laihi bane dan mace ta yi ado wantar suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma suke uwa ɗaya ko kuma suke uba ɗaya ya kalle ta cikin ado ba haramun bane haka ba laihi bane mace dan ta yi ado ta ci ta yi still kananta da suke uba ɗaya uwa ɗaya ya kalle ta ko kuma wanda suke uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya ba laihi bane dan ta yi ado ya kalle ta saboda babu aure a tsakanin su Allah ya haranta jama'a muna fahimta Allah ya ce au ikhwanihinna ko kuma ƴan uwansu maza yannan su ko kuma matan ko kuma kannan su au bani ikhwanihinna ko kuma iya maza diyan maza na diyan abin da su na ƴan uwansu diyan ƴan uwansu ɗiyan ɗan uwa ɗan ɗan ɗan uwanka te gaza ko shi ake cewa te gaza da hausa to ba lai bane mace dan ta yi ado te gazan ta ya kalla saboda babu aure a tsakanin su jama'a muna fahimta idan te gazan ki ya iske ki gida kin ci istil kin yi suwaga kin zauna kina jiran mai gida ya kalle ki wannan ba haramun bane amma wanda ba shi ba kuma ya zo da abokin shi wanda yana iya ko aure tsakanin ku to sai a sa mata get dole ki hakuri ki sanya hijabi ka san mata suna da wannan abun sai namiji ya zo wato ya zo cikin gida da abokinsa wanda shi kanan ki ne amma zai zo da abokinsa shi abokin naki muharrami ki ne muna fahimta ya zan wajibi ki sa hijabi daga lokacin da abokin kanan ki ya zo cikin gida da kanan ki ne shi kadaya ya zo to wannan ba haramu ba ne amma abokin kananki idan kananki ya zo da abokinsa a gidanki kina cikin kwalliya to ya haramun ne ga kwalliyarki dole sai kin sanya hijabi sannan ki masa izini sannan kuma ba kowane ba kuma ba kowane aboki kake ja ka ta gidan gidan yayanka da shi ba ko gidan kaula ka mu kula da kyawu maza muna irin wannan abin aboki da aboki sai mutum ya shiga da abokinsa gidan yayansa haramun ne ka shiga da abokin ka gidan yayanka matukar ba an ba su izinin shiga ba yana cikin wanda Allah Allah ce ya da makanto jiya la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'azin tasta'aznisu sai kun nemi izini hatta tasta'ani su sai kun nemi izini da haka mu kiyaye da kyawu amma tega zanki yana iya shiga ya iske ki cikin ado wannan babu laihi jama'a muna fahimta Allah ce au bani akhwatihinna ko kuma ƴan uwa ɗiyan ƴan uwansu mata diyar dan dan kaunarki ko dan yarki ya iske ki a gida wato kin ci ado kina jiran mai gida wannan ba laihi jama'a muna fahimta dan uwanki yar uwanki kaunarki ko yayaki idan ɗanta ya zo ya iske ki a ado wannan ba laihi bane wannan ba laihi bane Allah ya ce auni sa'ihin ko kuma ‘yan uwansu mata mace ta yi ado ta sa hijabi waton da niƙabi da safa sai ta zo gidan biki duka ‘yan uwanta mata ne malam ba haramun bane tafi da dukkanin wa'annan in dai tsakanin su ne babu maza da zai shigo to ya halitta ta bude waton adonta ‘yan uwanta mata, mata su gani to mu yau wata fitina da mata suna irin wannan abin a je gidan biki kowace tana gwadin abin to aka rama kalla za a taddo maka tsaya a gida da wani bai da kuɗin sayan wata wani ɗinki amma za ta ta gano wani model ka tambaye ta jikka ta ce maka jikka talatin da biyar kana fama da masara gidan biki ya zama to musiba can ta gano wani model jikka talatin da biyar kana fama da buhun shinkawa kai wata baka ci kaji ba namun dala ɗari shi ma ya gagare ka kuma ana baka zancen wazikin jika talatin da biyar jama'a mu ji tsoron Allah ba laihi ba laihi bane a cikin ƴan uwanta mata ta zo ta fitta watan ya zamanto su ga adonta wannan ba laifi ba ne malamai suka ce auni sa'ihinna nan ana zance ne akan mata masu imani kawai bai halitta suka ce mace kafira ta kalli adon musulma bai halitta duk da wasu suka ce ba laifi ba ne Allah ce au ma malakat aymanuhunna ko ko kuma abin da dama su ta mallaka na kuyangu ko na bayu idan mace tana da bawa namiji ko baiwa mace ya halatta idan ta yi kwalliya ya kalle ta jama'a muna fahimta kina da bawa a gida ban ce dan aiki ba ba mai miki tallar ruwan sanyi ba wadan ba bawa ki bane bawa wanda kika sayo a kasuwa yake miki bauta yana karkashin ki amma mai miki tallar ruwan sanyi haramun ne haramun ne haramun ne ki tsaya gaban sa babu hijabi jama'a muna fahimta wannan abin da muke ta abin da ake ta fama da shi kenan ko ga mace an zo sayan galas malam inda inda kamar police ta zo kawai ganin ba da galas babu hijabi haramun ne wallahi ya haranta Allah ya ce watan kuyan bayun ku maza ko kuma mata wani abin da ke faruwa kenan ko kuma kaga mata misali irin a ma'aikacin ne suka iske mai wallahi mu ji tsoron Allah muna da muna da matsala kware da gaske sa sutura a addini musulunci wajibi ne Allah ne da kansa ya kira a alqur'ani Allah ya ce wa manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika na'am قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين نعم وكان الله غفورا رحيما
Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaika wa sallam kul ka faɗa kulli azwajika ka faɗa ma matanka wa banatika da 'ya'yanka mata wa nisa'il mu'minina dukkanin matar mai imani yudinina alaihinna min jalabibihinna su sassauto da hijjabansu su sanya hijjabansu zuwa ƙasa mata muna ji Allah ce yudinina alaihinna su zubo hijjabansu har ƙasa zalika adna ar yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima wannan shine cewa da ba za a wato ba za a ba za a ga za a bambanta su da mace diyar kafira amma ka dibi iri da muke rayuwa ka ga mace za ta tafi boko mala wai wai suna da premier air wai wai APS gare sai ya ganta kinda kinda malam kamar kamar dan dan kwadago kinda kinda cikin tene APS cikin mayo wai za ta wai lakwa take kuma uban ta na gani wata na gani wallahi wannan haramun ne mu ji da kyau haramun ne ke umarci da yake ta sanya tufafi na addini in ta da can da ta kuma ta sani wallahi ya tawalla sarayin amma da gida kake kuskure ke bar iyake ta fita da mayo wasu da APS Allah ya ce yudinina alaihinna min jala jalabibihinna zalika adna an yu'rafna wannan shine fiye da za a ga ana ganin su an san mata ne musulmi masu imani wata wallahi wata da kaga namiji na ji tsorai mata magana wallahi dan ya gata da hijabi ne ba haka bane wata da kaga namiji na sauna yana tsorai mata magana wallahi dan ya ganta cikin kamala ta sha hijabi ga niqabi ga set ko an ce kai mata wani dan isa ko an ce mata magana wallahi bai yi amma kin fito haka nan babu hijabi ko mata aure kike yi sai ki jera miki sai sai ga ce kai ni ma mata aure ce mata aure yake haka dan iska san ba mata aure haka nan mutunan banza ma san ba mata aure ba ta hito haka nan Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jin kai abinda aka yi baya Allah ya gafarta amma a yanzu wajibi ne a sanya hijabi to shine Allah ya ce waton aw ma malakat aymanuhunna ko kuma abinda da musu tan mallaka na bayu da kuyangu kina da bawa ko kuyanga to babu laihi idan kin yi ado ya tada ki cikin ado ya kalla ba laihi bane ko kuma kuyangarki ta iske ki a cikin ado ki ta kalla ba laihi bane amma dukkanin wanda ba bawan ki ba me miki talla wanda kuke abokin aikin ku kuna service guda kuna aiki da shi ko kuma a'a kasuwanci hada ki da shi ko kuma a'a wani abu dai na daban can to ya haranta gare ki ya ga adonki idan ki yi to mu yanzu musamman ma malam idan ka aure ma'aikaciya to billahi ladi ka shiga tara tara ma kai multiply par tara eh dan matsala ce dan zance ai maka ado bai taso ba ita kullum za ta service wutar sai tara ta tashi malam tana ado amma da ta dawo wallahi kullum da dan tsohon zade guda kullum zade guda har yahudi shi ne take zama da shi cikin gida Allah ya sauwake to Allah ya ce aw ma malakat aymanuhunna ko abin da dama su ta mallaka na kuyangu na kuyangu ba laifi bane dan su yi ado sun kalla Allah ya ce aw tabi'ina ghairi ulil irbati min rijali ko kuma mazan da watan su ba sa da shawon mata irin misali mutumin da watan bai da shawa a san akwai namijin da bai da lashi bai da shawa ko dai bai da shawa bai shawon mace muna fahimta to irin wa'annan mazan ko kuma wanda tsufa ya kai ma tsufa ya tsufa kwarai bai shawar mace tsohon da ya tsufa ya manyanta har shawa ta fita a zuciyarsa to wannan ba laihi bane dan ki ado ya kalla ko kuma a'a wanda shi gashi saurayi ne amma kuma bai shawa mun fahimta to Allah ya ce su ma wa'annan ba laihi bane watan danki ado irin mace maza ko irin mace maza da yan daudu da wasu da sauran daga cikin su duk da ko yan daudu da wasu suna suna da shawa ko ana samu yan daudu wanda su fi tsaranci ne kawai ke kasu cikin wannan sana'ar to Allah ya ce awi tifli alladhi lam yadhharu ala awratin nisa'i ko kuma yara kanana wa'inda ba sa iya bambanta auren mata shi ba zai iya jin sotin mace ba ya ji daɗi a rayuwarsa ba zai iya ganin mace ba cikin wata kawa ya sa wani abu a ransa karamin yaro ne wanda shi bai tunanin komi wannan abin bai kai masa abin nan ba to amma ma da yanzu gidanka ka sa mai doka ba kowa zaka bai dinga shiga ba eh yare yare ne yanzu su ma fitanannu su yawa cikin su ya sai da kiyayewa awi tiflin ladhi lam yazharu ala auratin nisa'i ko kuma yaran da maza yaran maza kanana waɗanda ba su kai wato iya bambanta al'auran mata ba shi kamar bai iya bai da shawa a rayuwa yaro ne karami wanda bai sa komi ba a rayuwarsa amma yanzu tsananin mun kai lokacin da sai dai addu'a ya tarbiyya ta yi karanci mala sai ka iske yaro an kalas da season ya sanya ya soyayya to kaga irin wannan kaga ittala ala auratin nisa sai a masa shamaki da shiga gida to wa'annan su ne Allah subhanahu wa ta'ala mutum goma sha ɗaya wanda Allah ya bayi wa dama ba haramun bane mace idan ta yi ado su kalla na farin mijinta babanta baban mijinta ɗanta ɗan ɗan mijinta sannan kuma ɗan uwanta namiji ko kuma ɗan ɗan ɗan uwanta namiji ko ɗan wata mace sannan ko kuma ɗan uwanta mata na tara sai mutum na goma wanda suke ba sa shawa sai kuma na sha ɗaya a tiflin ladhi lam yadhharu ala auratin nisa jama'a cikin mutum sha ɗaya Allah bai karanto karan miji ba muna ji Allah bai karanto bai ce karan miji ba to babban musiba manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ahlihi wa sake cewa iyyakum wadkhuli ala nisa'i ka shedin ku da shiga akan mata na hana ku akan shiga wa mata kai tsaye suka ce ya rasulallah ina lai ina maganar kanan miji mi za ku ce game da kanan miji a farayatan walhamar kala alhamu wa almaut maza ce ka kanan miji mutuwa kenan bai halitta mu ji da kyau bai halitta mace a gidanka kanan kai ya zo ba tare da izini ba kuma bai halitta kanan kai ya kalli kwalliyar matarka haramun ne jama'a muna fahimta dan akwai aure tsakaninsu da ita to amma yanzu da ka sa doka sai a ce kai wane shi izala tashi ma baka ce in ba izala bace alqur'ani ne ya karanta ya tsohe ka ya tsohe ne ya tsohe kowa al'ayunin alqur'ani Allah bai zano su a ciki kuma manzo Allah ne ce iyyakum wadkhuli ala nisa ka shedin ku akan shiga wajen mata suka ce ya manzo Allah ya sha'anin kanan miji ma a kanan miji annabi ya ce kai kanan miji musiba mutuwa kenan haka annabi ya kira shi da haka wa'annan mutum goma sha ɗaya su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa dawa dama su shiga idan mace ta yi kwalliya kwalliya su ganta duk wanda ba sha ɗaya ba haramun ne haramun ne ki kwalliya wanda wanda ba wannan bai kalle ki muna fahimta ko sai Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna kad mata su dinga bugan watan tunanuwansu domin a gane abinda suka ɓoye na adonsu a jahiliya mata sun kasance idan suka yi ado mace idan ta ciyo ado ta sai ka munduwa da cinai eh, har cine akwai munduwa ta cinanuwa da yan warwaro to idan ta zo wajen maza sai tana buga kafa dan a gane cewa ga mace ta taho sai a kalle ta a ga adon da ta yi to Allah ya ce wala yadribna mata masu imani kasu bugi cinanuwansu li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna domin a gane abinda suka yi na kwalliya mace idan ta yi kwalliya ta boye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya haranta ma mata sa turare idan za su yi ta annabi ya bai wa mata dama su je masallaci amma ya ce kat ayi turare mata muna ji kakki turare ya halitta sallah ya halitta a musulunci mata su je masallaci su yi sallah a zahar su yi la'asar su yi magariba da lisha amma da sharadi ba za su yi ado ba kuma idan aka ga akwai fitina za su kawo fitina to za a tsaida kaga yanzu idan aka ce an kawo an sa misalin an yi hilin masallaci na mata a ce a dinga zuwa a zahar to irin gayu gani ba su zuwa masallaci ba su kuma zuwa sallah ba ta Allah ba ce za a yi na ga wannan ayamai za ka ga misalin ran juma'a mata na tahiya masallaci to za ka ga wasu wallahi ba dan Allah ba kawai dan dai ya ga kyakkyawa dole sai farin mace sai ya hito masallaci to kaga idan ana gudun fitina sai a tsira musu tahiya masallaci Allah ce wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfi ma yukhfina min zinatihinna kad watan mata su dinga bayyanar da adansu suna buga watan tunanuwan su domin a gane watan abinda suka ɓoye na adansu idan kika yi ado kika ɓoye to ba a son kowa ya gani sai mai gida sai Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah gaba daya ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani la'allakum tuflihun tsammanin tabbas idan kuka tuba Allah subhanahu wataala to za ku samu babban rabo nan duniya kuma za ku samu babban rabo a gobe alkiyama ya Allah ka sa mu dace dan uwa watan wata rana maimuna radiyallahu ta'ala anha matar manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam da ummu salma suna zaune a gidan manzon Allah suna fira matar manzon Allah ne da ummu salma suna zaune suna fira sai ibnu ummu maktum ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallama a gidan manzon Allah sai annabi ya ba shi dama na ya shigo sai manzon Allah ya ce wa maimuna da ummu salma su tashi su koye sai suka ce ya rasulullah makaho ne bai ganin mu makaho ne bai ganin mu sai mu za ce to idan shi makaho ne ku makahi ne kuna ganin sa kaga musulunci na karanta da kai haramun ne ka shigo da waton irin abokinka misali ka zo yana kallace maka mata wannan ƙauyenci ne kaga yan bariki suna ganin wai wayewa ne sai ga mutum ya gayyato aboki ne an zo an zauna da shi da mata ta ana cin abinci shina cin abinci ya ce maka abincin kuma kallace maka matarka har daga wata rana irin wani irin wasu kasan saga akwai wasu maza ana dai zaune da su ne sun dera kayo maza shi duk abin da matar shi za ta yi ba zai iya kamar yaba ta ba kasan mace tana buƙatar yabawa in tana buƙatar yabawa ka dinga duk abin ta dan yaba to yana sa musu ta ƙara jin kurash a rayuwarta amma sai ta maka ado kuma ko kallo ko yaba ba yabo ba ta kuci ka gobe ba ta sakewa in ta yi abinci ta ɓata lokaci ta yi abinci in ka ji da gangan maka ka ta zubo labarin da ce santa kake yi ba laifi ba ne ka zubo labarin da ce kaya santi to shi wannan idan aka zo cin abinci bai yabawa sai ta yi abinci ta bata lokaci amma bai yabawa to sai aka aka kwana tashi sai ya kawo wani abokinsa to abokin idan ya zo ya ci abinci sai ta yaba abincin to abin yana tana jin daɗi a rayuwarta haka ake sai wata ran ya zo ta tsara abinci tana jira sai ya zo shi kadai bai zo da aboki sai ce ina ina ina abokinka sai ce yau wani uzuri ya kama sai bai zo ba sai ta yi tsaki ta yi tsoki mata su cewa ta yi tsoki ta ce lahiya ta ce yin wallahi ba dan kai da dawa ba dan shi na dawa ba dan shi ta dawa ba wajen aboki ta dawa me ya kawo saboda shi aboki shi ke yaba shi bai yaba ba to kaga irin wannan sai haramun ne ka jayo abokinka ya zo ya kallace ba ma balai bane dan ka zo abokinka wanda ka yarda shi dan manzo Allah ma akwai wanda ya yarda su yana bai su shiga gidansa akwai amin kin manzo Allah sallallahu alaihi iyallansa ba laifi bane amma abu ba kowane aboki bane ake jayo wa kawo cikin gida jama'a mun lura da kyau ba kowane bane wani kana jashi ka jawo fitina wallahi kana jayo shi ka jayo fitina kamar da ke ma ba kowace abu kyawa zaki dinga jayo kina kawo cikin gidan mijinki dan in baki hankali ta kashe miki aure nawa akai sai ta zama tana zuwa gud- kullun gidan mijinki ta ciyo ado ta zaka ta zauna ya zaka su gaida so da kina gani ana gaida wallahi ya amshi lambar ta daga can sai a yi kewaye kakin a je ba sai- sai sai ya aure ta in baki hankali ba kuma ha- ki kasa hakuri ki ta wawanci da shirme sai a koro ki ta ce ta shiga malamai da bokaye shi kuma tsafta ce da kwalliya Allah ya sa mu dace ku sai manzo Allah ya ce wa wata ummu salma da maimuna ku tashi ku shiga cikin gida suka ce ya manzon Allah ai makaho ne yace to idan shi makaho ne to ku makahi ne kaga Allah ya ce a gad ami a liƙe gani to Allah ya ce mutuwa ga Allah subhanahu wataala haka muna fatar wannan nasiha za ta shiga cikin kunnen mata da fata Allah subhanahu wataala ya karbi tuban mu kuma ya sa mu dace nan duniya da lahira sai Allah ya ce aya ta gaba وأنكحوا الأيام منكم na'am وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم na'am والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم Allah ya ce wa an kihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara ayughnihim Allahu min fadli wallahu wasi'un alim Allah ya ce wa an kihul ayama ku aurar da al ayama wa'inda ba sa da aure minku daga cikin ku jama'a muna fahimta Allah ya ce wa an kihu ku aurar da al ayama wa'inda ba sa da aure minkum daga cikin ku mata waɗanda ba su da aure zaware ko kuma 'yan mata Allah ce a aurar da su maza waɗanda ba su da aure samari ko kuma wanda suka taɓa aure bundaki da tuzuru da mawani ne Allah ce wa an kihul ayama ai musu aure Allah ce in yakunu fuqara ayughnihim Allahu min fadli idan sun kasance talakawa to Allah subhanahu wata'ala zai wadata su daga falalarsa wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wa ta'ala mai yalwa ne kuma alimun wato masani ne Allah ce wa ankihul ayama ku aurar da waɗanda ba sa da aure daga cikin ku namijin bi da bai da aure daga cikin kuma yana shawa Allah ce ai masa aure akwai lokacin da ya halitta akwai mutanen da wajibi ne akan al'ummar musulmi ta tattara kuɗi ke musu aure jama'a muna fahimta idan mutum shawa ce mai yawa bai da halin yin aure wajibi ne akan al'umma don gudun fitina a tattara kuɗi ai wasu aure haka Allah ya ce wa ankihul ayama minkum idan mace ta zamanto ta girma a gida ta ci ta ƙoshi Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ai mata aure eh wa ankihul ayama ma minkum wa'anda ba sa da aure Allah ce ai musu aure minkum daga cikinku in yakunu sali wa ima'ikum da kuma ku yangu ko yangu daga cikinku wasalihina min ibadikum da kuma bayu mutanen kirki min ibadikum daga cikin bayinku wa ima'ikum da kuma ku yangunku bayinku maza da kuma ku yangunku mata nagartattu Allah ya ce idan suna buƙatar aure Allah ya ce a musu aure malam ka ta aje diya sai dace maka baba na kai aure haba malam kai mata aure ka huta wallahi aje diyawan mace a wannan lokaci sai wanda Allah ya ce maka ma amma in ka san baka iya rike diya mace tarbiyyar da ita to wallahi gwara a jijjibo wata tawaga ta aljannu a baka rike wata yi maka sauki wajen Allah da baka tarbiyyar diya mace in baka iya kula da ita Allah ya ce wa ankihul ayama ai musu aure annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa suke cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basri wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu ja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sace ya ma'ashara shabab ya ku taron gayu samari jan annabi ya kira matasa yace man istata'a minkumul ba'ata duk wanda yake da abin yin aure to falle ta zawaji ya yi gaggawa ya yi kokari ya aure jama'a muna fahimta man istata'a minkum alba'ata duk wanda ya mallaki alba'a alqudratu ala takalif alhayati zawjiyya iya doka shar jikin mace kula da ita wajen ciyarwa shayarwa tufatarwa dokar larurar haya da rashin lafiya da biya mata bukata a matsayin ta tsaya mace manzon Allah ce to kayi kokari kai aure me dalilin manzon Allah sai annabi ce fa innahu aghaddu lil basar kaga yin aure yana sa mutun ya kange ganinsa da kallon haramun duk abin da yake haramun ne idan kaga wata ma ta biyo tana wata sharbani ka ai a hanya sai ka dawo gidanka kai ma da kayan ka tuwai na mai na daka daka shi ka daka ka zauna cikin gidanka amma kaga gwaburo sai dai ta zauna yana yi damu idanun sa masalak ya goge ya goge ya nemo wasu bakakken madubai da farare da jaga dukkan dorare da kallabe mutane mata mutane fa innahu aghaddu lil basar aure na sa mutun ya katange da kallon haramun wa ahsanu lil farj yana kare mutun da abkawa cikin watan ai sharri na jina sai mu ce fa man lam yastati ko wa man lam yastati wanda bai da hali bai da halin yin aure saboda sadaki ya yawa ga valis ga wacece bai da hali dai kana ce fa alaihi bisawm ga sai ka ta azumi eh sai ka ta azumi ba azumi latini shi da alhamdu shi kadai ka ta riki azumi ka ta azumi dan fa innahu fa innahu lahu ja'un domin shi azumi wiqayatul lahu eh shi aure watan wija'un kariya ce gare sa aure azumi kariya ne idan baka da aure manzala cika kai ka ta azumi to Allah ya ce a aure da wanda ba su da aure daga cikin ku to ya ake gane al'ayama daga lokacin da mutum ya balaga a mai aure shi kenan kawai in dai yana da namiji na da sana'a zai iya ci da ita to ka aubata aure shi Allah shine wanda yake mi iya kunu fuqara idan suka kasance talakawa yughnihim Allahu min fadli shi Allah shi ke azurtawa kaga aqidar ɗan boko mu sai ga dan boko a jami'a ya ce maka shi yanzu ba zai aure ba dole sai ya samu master ya samu ya yi gina wata mini villa an samu ga wata wata mota sannan kuma ya samu ga wani wasu abubuwa dai ma anzalallahu biha min sultan kuma wai yanzu ba zai aure bai da tunanin aure amma shekara takwas yana soyayya tun yana primary fara soyayya ita wannan ba haramun bace shi gani yake wannan ba laifi bane malam kai aure ka huta kawai wallahi duk wanda ya tsaya bai yi aure ba lokacin da kai musamman in mutum ya dan girma bai yi aure ba to daga lokacin da kai aure ka gane cewa ashe kai ka kwari kanka ka zuci kanka wani ba da cewa hayatun bila zaujin hayatun muzabziba hayatun bila zaujin ka shayin bila sukar yace rayuwa babu aure rayuwa ce ta tabargaza dan ba kai ba tambayalanci babu kanan babu kanan to dai kullun shi gobro daga cikin sharrin gobaranci duk gobaron duniya an ka bincika bai rasa olsa duk gobaro shi da stoma rashin ciyan abin nan ciyan rashin a cin abinci yiwa ke haddasa olsa ko to kuma za ka gan shi duk gobaro kudin shi kuma ka gan shi da wuya ka gane shi da mai irin dai kitse wannan za ka gan dai ta ci yana ƙara tumbi amma dai ka gan shi dai lafiya lau mu jiki ya kwanta wannan ba ka samu shi gani shi dan babu kwanciyar hankali eh Allah ya samu dace Allah ce wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne sannan kuma alimu masani sai Allah ya ce wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta hatta yughniyahumullahu min fadlihi والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم الله يتي وليستعفف الذين لا يجدون نكاها hatta yughniyahumullahu min fadlihi wa'anda ba su samu abin yin aure ba kana son aure amma gidan haya da tsada kuma baka da kuɗin sadaki to Allah ya ce su kame su yi haƙuri su kame shawar su kasu je su yi zina jama'a Allah ya ce wali ya sta'afifin ladina la ya ji nikaha wanda bai samu abin yin aure ba to Allah ya ce su kame kansu kasu je su yi zina hatta yi guni ya Allahu min fadlihi har sai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala watan ya wadata su daga falararsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce salasatun haƙƙun alallahi aunatahum mutum guda uku Allah ya ɗauka makansa alkawali sai ya taimake su mutum guda uku mutane guda uku manzara ce Allah ya ɗauki alkawalin tabbas sai Allah ya taimaka musu a rayuwa na farin annaki yuridu al'afafa wanda zai yi aure don ya kare mutuncin kansa wanda zai yi aure don ya kame kansa da abkawa cikin musiba ta zina in baka da kuɗi kwantar da hankalinka ƙulla niyya sahihiya ƙulla niyya ta yin aure wallahi ka sha mamaki don ka gane cewa ba kai ke yi ba Allah ke yi idan ka tashi yin aure kar ka damu da duk abin da kake jin labari ana cewa akwai kashin kuɗi da kaza da kaza a idan ka ƙudurta niyya in dai za ka yi aure ne dan Allah ba auren shawa ba jama'a babban babban matsalar mu shine mafiya yawan matasa muna aure ne wallahi ba dan Allah ba auren shawa muke yi ina zancen auren Allah idan za ka yi aure dan Allah dan ka kare mutuncin kanka da abkawa cikin musiba ta zina manzon rama ce wallahi sai Allah ya taimake ka ka shirya abu kaga wani ya ce maka ai ya ɗauki kaza an kare kai kaga kawai abin an yi cikin sauki kaga an kare cikin sauki amma idan ya zamanto auren shawa za ka yi ba auren Allah za ka yi ba dan shawa za ka yi ko kuma dan kaga abokinka ya yi aure ka cike ma bari ka yi aure to wallahi ka wahala sai ka zo ka sadaki a ce maka akwai jika talatin na uwaye to kuma su waye hada su za ka aure ba mu sani ba sai ka kai jika talatin kuma a ce maka valis akwai kaza da kaza akwai kayan tuwahin kaza akwai na menene akwai na menene sai a ta zano maka wasu abuwa da za a barka wannan kuɗi da za ka kashe za su iya cira maka sai ka sai shinkafa shekara guda wallahi amma da yake ba aikin Allah bane ba kasa ba dan Allah za ka yi ba dan wata wani ba ce sai Allah ya bar mutum ya ta wahala a rayuwa idan kaga dan adam na wahala a rayuwa to to ya kauce wa karantar Allah subhanahu wataala kenan annabi ce idan kai ne yayin aure dan Allah dan ka kare mutuncin kanka to Allah ya dauki alkawarin sai ya taimaka maka to Allah ya ce wal yasta'fif alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wa inda ba su da halin yin aure to su yi hakuri har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata su kasu je su yi zina walladhina yabtaghuna yabtaghuna alkitaba wa inda suke neman watan farsan kawunan su ku yangu da bayu da kan kuka mallaka ku masu imani idan ku yangun suka nemi ku ba su dama na fansarwa to Allah ya ce fakatibuhum ko mimma malakat aymanukum cikin aymanukum cikin abin da damu ku ta mallaka na bayu da koyangu bawon ka da ka kasaye sai ya nemi iyaton ka in ka fansar da shi ka sa mai kuɗin da zai biya ka sai ya zama to da hurru kamar kowa to Allah ya ce fakatibuhum in alimtum fihim khaira watan ku sa musu fansa watan ku sa musu kuɗin za su fanshi kawunan su idan kun san cewa akwai alkhairi za su taimaka wa addinin Allah suna kuma za su iya taimaka wa rayuka suna iya su je su nemi wannan kuɗin idan kana da bawa a gida kasan zai iya taimaka zai iya taimaka ma kansa wajen nemo abinda zai fanshi kansa kuma zai iya kawo ta gudunmuwa a addinin musulunci Allah ce fakati buhum watan ku ba su fansa ku sa musu kuɗin za su fanshi kansu sai Allah ce wa atuhum min malillahi alladhi atakum ku ba su daga dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya baku kudin da Allah subhanahu wata'ala ya hore muku suna cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya farlanta a baiwa zakka ma'ana min malillahi alladhi atakum nan malam suka ce mafiya yau malaman suka ce dukiyar zakka idan ka fida ku yangunka bayunka suna cikin wanda ya kamata ka taimaka ka ba ba irin zakkan mu ta tawo ta jika biyu ta jika biyar biyar ba ka ba su da kowa in ba su da kowarka wannan shine zakkar ta Allah ya sauke Allah ya ce wala tukrihu fatayatukum ko ولا تكرهوا فتياتكم على الب- على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا على الحياة الدنيا كد كتيلستا واتن كينغونكو ماتا على البغاء أكن كاروانشي ماتا دكو كمالكا كينغو على تكد كتيلستا مسو أكن سجيس في كاروانشي لتبتغوا على الحياة الدنيا دنكو ساموانا أبنا رأيو الدنيا jama'a muna fahimta Allah ce ku yangu a gida da kuka mallaka kada ku tilasta musu tafiya yin karuwanci don ku samu waton eh, ku samu dukiya ta dalilin an kwanta da su kuma a'a sun samu ɗiyan da za sun haifi ɗiya da za ku sayar dan idan mutum ya aure ku yanga to eh, baiwa dan shi ma bawa ne jama'a muna fahimta to Allah ce ka ku wannan wa man yukrihun da kuma duk wanda ya tilasta ku yangarsa akan ta je ta yi sabon Allah ta yi zina ta kawo masa kuɗi ko ta haifa masa yaro da zai sa cikin bauta ko ya saida to fa inna Allah min ba'di ikrahihin da ghafurur rahim Allah subhanahu wata'ala bayan tilastawa da kuka yi musu idan kuka gane cewa haramun ne kuka tuba to Allah ghafurur rahim mai gafara ne kuma mai jin kai ina jin ne kamata mu kwana eh a aya ta 33 Allah subhanahu wata'ala isa yawo karatunmu albarka fa subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته